ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الطيبين وصحاباته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين da Allah ya lissafa mutanen kirkin da ya faɗa a baya masu sifofi masu kyau waɗanda ya ce aljannar da girman ta faɗinta ya kai sama da ƙasa ya tanada musu yace su ne masu yafiya masu haɗe fushi idan suka aikata zunubi ba sa zama ba sa istighfari sun san zunubi ba mai gafarta shi sai Allah to sai Allah yake cewa waɗannan masu sifofi sakamakon su aljanna aljannar da ƙoramai suke gudana ƙarƙashinta a yi aiki a samu kyakkyawan sakamako wanda ya aiki mai kyau Allah ya masa irin wannan sakamako madalla da irin wannan sakamako Allah ya ce قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ubangiji yake cewa yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma zancen da al'ummar sa sahabbansa Allah yake yi yace qad khalat min qablikum haqiqa wato madat sunanillahi ta'ala fil umam al mukaththibin alladhina ja'u min qablikum fata'tabiru bima waqa'a bihim al'adar Allah da ya gudana yawa kana akan al'ummatayya masu ta annabawa waɗanda suka zo kafin ku ai Allah ya riga ya kawo muku a cikin ayoyi da yawa Allah ya yi muku bayani masu ta annabawan nan al'ummul mukaddibin alladhina khalafu anbiya'ahum al'ummatayya da suka yi ta ƙaryata abinda aka kai musu suka saba wa annabawan da Allah ya aika musu to me ya faru da su abin da ya faru da su Allah ya ba mu labari a wajaje da yawa Qur'ani in kana karantawa Allah ya ba da kissan annabi Nuhu da al'ummarsa al'ummar Nuhu da suka kafirce wa Nuhu Allah ya ce ya halakar da su Allah ya ba mu labarin Adawa da Samudawa Adu da Samudu da suka kare ta annabawansu Allah bai basu ba ya halakar da su da haka kare ta annabawan Allah abin da ke biyawa baya in ba a bari ba shine halakarwa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku tafiya a bayan ƙasa idan kuka kewaya kuka zagaya a cikin tafiye-tafiyen ku ku duba ku ga yaya ne ƙarshen masu ƙaryata annabawan Allah ma'ana ƙarshen Allah baya kyalewa in an ƙaryata masa annabinsa halakar da masu ƙaryata annabawan ne yake yi shi yasa Allah yake ga mutanen Makka ai a tafiye tafiyen ku a wurare da yawa da kuke bi in za ku je kasuwanci zuwa Sham kukan wuce ku ga gari babban gari ya zama kufayi ga rijiyoyi ga itatuwa ga gine-gine a zube kuma kuna da masaniya cewa akwai waɗanda suka taɓa rayuwa a waɗannan kufafen wazajen al'umma ce da aka aika mata ko aka aika musu annabawa suka ta annabawan Allah ya halakar da su ga kuma asar gurabe ana gani dan haka kuma ku ji tsoron ta annabi ana magana ne da kafirin Quraysh mutanen Makka su daina kafircewa annabi su imani da annabi da abin da yazo musu da shi domin idan suka zauna bisa kafirci to Allah zai halakar da su kuma ba su ne na farko da suka ta annabi Allah ya halakar ba a'a kafiran kafiran bara bariya da suka ta annabawansu Allah bai kyale su ba yayi musu azaba ya zama na al'adan Allah ne in ya tura annabi wa al'umma al'umma ta ta annabin to al'umman nan ba za ta sha ba Allah maɗaukacin sarki yakan halakar da kowace al'ummar da ta ta masa annabinsa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibin jiya dab da azhar wani ya zo ko wasu sun zo lokacin ana dab da za a kira sallah ni da na fito na gansu ma waje sun saka irin abin nan da ake sawa a fiska wanda ake sawa don kariyan nan naga ɗaya da gemu ɗaya kuma da ƙananan kaya naga mota gefe ni har ina murna ma nace a nemo abba ya bude inda ake ajiye abinci an kawo abincin azumi ashe ba haka bane wai sun zo ne akan cewa wani ya ce an tura masa a irin karatuttuka na ya ji na ce fahimtar da na yi babban manzon Allah da ya rene shi tsawon lokaci wanda ba su rabu ba tun ya karɓi kulawa da annabi tun lokacin annabi yana da shekara takwas sannan ba su rabu ba har sai da babban na manzon Allah ya rasu a lokacin annabi yana da shekara hamsin da uku yana da shekara hamsin afuwa musulunci yana da shekara hamsin a cikin watan azumi babban annabi abu ɗalib ya so manzan Allah ya ya kula da annabi ya kuma yi duk abin da yake iyawa na kare lafiya da rai da mutunci na annabi ya zauna da annabi tsawon lokaci sai da har annabi ya shekara hamsin tun fa manzon Allah yana da shekara takwas yake tare da annabi kuma manzon Allah babansa Abdullahi da Abu Talib wannan babba nasu da ya ta kula da shi uwa da ƙari ne uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙai ne ya ma so annabi da fifita annabi akan ƴaƴan da ya haifa shi Abu Talib shi yasa ma da ya ji wani ɗan ƙaramin yaro a lokacin Aliyu sai ya ce ka je wajen wanka ka zauna Aliyu na Abi Talibin wannan Aliyu dan Abi Talib wanda da mahaifinsa da mahaifin Annabi uwa ɗaya uwa ɗaya sannan ya zama shi kuma manzon Allah da diyarsa Fatima da ta isa aure da yawa sun so su haɗa zuriya da Annabi su hauri Fatima Annabi ya ce an gaya masa wannan diya ta hasa Aliyu ne mijinta domin ita za ta aifa masa wato shugabannin samarukan aljanna alhassan da alhussein da ahlul bait to wani abu talib to shine fa aka samu sabani waɗansu suna cewa ya mutu baya musulunci wasu suna cewa ya mutu yana musulmi to na ce masa maganganu ne guda biyu duk lokacin da tunda abun fahimta ne kuma ai bahaushe ma ya ce fahimta fiska wai ba haushe yace da aka tara makafi a aji ana koya musu karatu ana sifanta musu giwa suka kasa ganewa sai aka ce to abin da ya kamata to ai sai a kai su inda za a samu giwa tunda ba su ganta ba to su taba mana kowa sai ya faɗi irin fahimtar da fahimtar da yawa giwa to shi shani na addini fahimta ne shine fahimta fiska makafi da suka tattaba giwa ba kowa da irin abin da ya faɗa ba wani ya taba tumbi wani ya taba kafa wani ya taba wani zumbutun baki wani ya ji tudun wani to kowa da abin da ya faɗa irin fahimtar da yau giwa to tunda an samu sabanin fahimta to ni a matafiyata duk lokacin da fahimta ya rabu kashi biyu magabata idan iyalan gidan manzon Allah ga irin fahimtar da suka yi to ni ita nake dauka kuma riwayoyi in suka zo guda biyu to nakan duba in ga wace riwaya tafi girmama annabi da iyalan annabi to ni ta nan nake karkata ita nake dauka har ma yake ce mu ai suyudi ya faɗa na ce raga ta walan karka sha wahala suyudi yayi wani littafi libabun nuqul fi azbabin nuzul a ciki da yazo fassara fassara ayan nan na cikin suratul tauba inda Allah yake cewa Allah ya hani wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mawidatan hazwa da karshen ayoyin Imam Suyuti yace ai shi a fahimtarsa ta sauka ne lokacin da Annabi yake nemawa Abu Talib gafara bayan mutuwan Abu Talib sai aka ce Annabi ya daina domin wasu daga cikin musulmai da iyayensu suka mutu suna shirka su ma sun zo suna addu'a wa iyayensu Allah ya musu gafara dan sun ga Annabi yana yi wa Abu Talib nace to wannan fahimtar Suyuti ne nace nakan dauki maganganun su yudi da yawa hasali nakan yi bincike cikin littafan sa nace akwai littafin sa yanzu akwai fahimtar da su yudi yayi game da shin ana iya ganin annabi kirikiri ana iya ganin mala'ika wasu suka saba da shi amma ya wallafa littafi tambihul halak fi jawazi ru'yatin nabiy wal malak suyudi yace ya inganta ana iya ganin annabi ana iya ganin mala'ika na karanta littafin na gamsu da duhujojinsa amma ni wannan abin da na faɗa na karanta abin da ya taho daga Jafaru Sadiq da Muhammadu Bakir waɗanda jikokin annabi ne iyalan gidansa abinda suka faɗa to su abinda suka ce riwayoyi da ake kawowa na cewa Abu Talib bai musulunta ba su da inganci makiya Aliyu dan Abi Talib da su aka hada bakin inganta wannan riwayoyi domin kiyayyarsu da Aliyu saboda haka to ni na fi karban wannan wallahu alamu Allah shi ya san da dai nace kuma ko ba komai yanda annabi yake rahama ga dukkan duniya gaba daya an ce ran kiyama in annabi yana ceto ya dinga diba ana kaiwa aljanna shedan da kansa in annabi yana ceto sai yayi tsammanin zai samu ceton manzon Allah to a ce duk ce ceton nan da Allah zai ba wa annabi ya kasa ceton babbansa sannan nace ni na da hujoji da yawa bayan wannan kuma idan yayi nazari ya je ya duba baitoti da Abu Talib yayi ta yi game da san annabi da kishin annabi ga abin da yake faɗa yana cewa fa man misluhu fil nasi ayya mu'ammalin idza qasahu al-hukama inda tafaduli halimun rashidun adilun ghayru da'ishin yuwali ilahan laysa anhu biqatili har yake cewa fa wallahi laula an aji'a bisubbatin تجر على أشياكنا في المهافل لكنا اعتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التحاول حكي فدا yake cewa laqad alimu annabnana la mukazzabil ladaina yuna bi qawli bi qawli al-abatil fa asbaha fina ahmadin fi arumatin taqasara anha sarwatul mutaqawili duk wannan abu ɗalib ne yake faɗa game da yabawa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yanda ya fahimci haƙiƙanin annabi a cikin abin da yake cewa yace ya rantse da Allah fa wallahi laula an aji abi su ba dan yana gudun dattawan makka za su haushi da zagi ba da a cikin sojojin annabi tun a lokacin a zaman makka da shine a sahun gaba kowa bayan su zai sai dai yana gudun kada a dinga cewa ya koma bin ɗansa yanzu ɗansa ne ke jagorantarsa yake nuna masa duk abin da zai yi yace amma duk da haka lakun na'taba anahu ala kulli halatin yace wallahi da mun bi shi ta koto wani irin yanayi yace ba dan maganganu da yake gudun zai ji waɗanda suke na wulakantarwa ba kuma daga ciki ga abin da yake cewa yace yana gaya wa Qurayshawa a waƙi shi Abu Talibi yake cewa ku da kuke ƙaryata Muhammadu kuke ja da shi laqad alimu annabnana la mukazzabil ladayna ai ku kun fi kowa sanin dannan namu Muhammadu ba abun ƙaryatawa bane a cikin mu mai gaskiya ne yaya tun yana saurayi yana matashi bai taɓa yin ƙarya ba sai da ya shekara arba'in ya fara haihuwa ya fara tsufa yace shi annabi ne sai ya ƙarya dan ya ce annabi sai ku ce ƙarya ne tun da yake kun taba jin ya ƙarya shi yasa ma lokacin da aka ce Hiraqulu ya haɗu da Abu Sufyana a Qudus Hiraqulu ya ce Abu Sufyana daga cikin tambayoyin da Abu Sufyana daga cikin tambayoyin da Hiraqulu ya Abu Sufyana yace masa shin wanda ya bayyana a garin ku yake cewa shi annabin nan ne kun shaide shi da yakan yi ƙarya Abu Sufyan yace a bai taba ƙarya ba kun shaide shi yana yin ha'inci ko yana cin amana Abu Sufyan yace a a baya yi amana kamar ba wanda ya kai shi duk garin sai shi rakule yace kuma kuka kuma kuka ƙaryata shi mutumin da tun yana matashi yana saurayi yana yaro bi taba ƙarya ba sai da ya tsufa sannan ya kai shekara arba'in yace Allah ne ya aiko shi to lokacin da zai muku ƙarya sai ku ce da yace Allah ya aiko shi ƙarya yake yi da can baya muku ƙarya sai yanzu ne zai muku ƙarya to saboda haka mu a fahimtar mu fahimtar da ni nake kai har yanzu Abu Talib babban annabi ya mutu yana musulmi amma Allah shine ya san dai Abu Talib ya yabi manzon Allah da baitoci iri-iri lokacin da Banu Abdi Shamsin da Banu Naufalin suka tisa annabi da mutanensa da ƴaƴansa da iyalansa gaba suka sa su a cikin takunkumin a sayar musu da kaya ko a sayi nasu ko a aura ko a aurar musu ba shi ne yake faɗa a waƙa yake cewa jazallahu anna abda shamsin wa naufalan uqubata sharrin ajilan ghaira ajili ba shi faɗa ba yace Allah zai saka mana irin wannan kunci da banu abdu shamsin da banu naufalu suka samu suka samu cikin wahala da uquba da gaggawa muke fatan Allah ya mana sakayya kuma lokacin da aka matsa akan cewa mutanen Makka suka same shi suka ce sai ya bada annabi su kashe me yace musu ba a waƙe ba su amsa ba yace kazabtum wa baitullahi nubza muhammadan walamma nuqatil dunahu wa nunadili haka ya faɗa yace wallahi ƙarya kuke yi na rantsi da Allah ba mu ba da Muhammadu ku kashe shi yace za mu yi yaki iya karfin mu a gaban sa sai in kun gama da mu ku zo ku same shi ku yi masa abin da za ku yi masa kuma Abu Talib shine yace wa nuslimahu hatta nusarra hawlahu wa nazhala an abna'ina wal hala'ili yace mu mika shi ku kashe shi lokacin da Quraysh suka zo wai sai ba su annabi su kashe yace mu mika ku kashe shi yace in kun ga mun ba ku shi kun kashe sai in an karkashe mu tukunna a tsallake gawawakin mu da mu da ƴaƴaye da matan mu aje a same shi in yaso a iya kashe shi amma muna raye da mu da matan mu da ƴaƴan mu wani abu ya same shi na sunan a kashe shi haihata hayatu ba zai yi ba wannan duk abu abu talib ne ya kawo waɗannan abubuwa yana cewa وينحب قوم في الحديد إليكم نهود الرواية تحت ذات الملامل ينتوى بكففة مثل الشهاد سمي دئن أخيسته حامل خفيفة باسل ينتوى وما ترك قوم لا أبالك سيدا يهود الزماد غير ذا الدأب مواكل وأبيد يستسقى القمام بوجهه حمال اليتامى اسمة اسمة للأرامل خلينا شوى يلوز به الخلاق من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل لأمري لقد خلبت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل كمواصل ينا شوى حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه bizura wal kalakili wannan duk baitoci ne na Abu Talib da yake yi na kare haƙƙi da mutuncin manzon Allah to saboda haka mu fahimtar da muka yi Abu Talib ya mutu yana cikin musulunci kuma abin da ya faru an ce lokacin da zai mutu din ya mutu cikin watan Ramadana annabi yana da shekara 50 musulunci yana da shekara 10 tsakanin sama da Khadija kwana uku ne an ce da ya rasu bayan kwana uku matar annabin matar rasu ita Khadija shi yasa annabi ba a yi shekaran da hankalin sa ya tashi irin wannan shekara ba domin na na Khadija da Abu Talib din nan ba a samu wanda suka ba wa annabi kariya kaman su ba to da zai mutu din an ce cewa wanda yake jinyar sa yace ya ji ya mutu da kalmar shahada wannan riwaya an same ta ne wajen iyalan gidan manzon Allah sannan kuma wasu sun ce ba haka ba to kuma shin idan yanzu Allah ya dauki Abu Talib ya sa shi a gidan aljanna ne ya cutar da kai tunda ba a ce za a kwace gidanka na gidan aljanna bane a bawa babban manzon Allah balle ka ce cewa a a a za a yi maka kwace shi yasa ka zo kake da matsala baka yarda da haka ba yanzu duk fadin aljannan nan sai Allah ya ce zai dauki masoyin annabi babban annabi wanda ya kula da annabi wanda ya bada kariya wa annabi wanda ɗansa ya auri ƴar annabi Allah ya bashi gida aljanna to ka cutu da mene me ya ka cutar da kai da shi ba a yi wanda ya so annabi irin Abu Talib ba ba a yi shi ba kuma son annabi ko kafiri ne ya so annabi son yana amfana sa Bukhari akwai wani hadisi wanda ya kawo shi mu'allaqan Imam Bukhari ya kawo hadisi na Abbasu babban manzon Allah bayan da wato Abu Lahabi shi ma babban annabi ne shi Abu Lahabi ya mutu makiyin annabi shi ya ka saukar da tabbata da akan sa to bayan ya mutu kanin sa Al-Abbas yayi mafarki da shi yace masa babba ya kake ciki Abu Lahabi ya cewa shi dan uwan nasa Al-Abbas yace dan uwana yanayin da nake ciki na samu kaina a yanayi mara daɗi amma na kuma tsinkayi wani abu wanda yake sama mini sauƙi-sauƙi a kowane kwana bakwai sau ɗaya a ru'uya a mafarki al'abbasu ya ga abu lahabi abu lahabi ya ce masa me ya sama maka sauƙi menene kuma ya sa ka tsinci kanka cikin tsanani ya ce faɗan da na yi da muhammadu da ƙiyayyar da na yi ta nuna masa shi ya sa ni cikin bala'i sauƙe sauƙin da nake samu a kwana bakwai kwana a kowane kwana bakwai sau ɗaya ma'ana kowane sati ran litinin yana samun sauƙi ana bashi wani abin sha kamar ta saman yatsarsa da yake yar manuniyar yatsa yace duk ranar litinin akan dan bani wani abu mai ɗan sanyi sanyi in sha in na tsotsi yatsa ta manuniya kuma an faɗa mini dalilin samun sauƙin azaba ranar litinin na samun wannan abun sha mai sanyi-sanyi dalili an ce mini ran da aka haifi Muhammadu wacce ta kawo mini labarin haihuwarsa bana da goro da zan bata na albishir to dama baiwa ta ce sai na ce to mu larabawa muna da karamci ba a kawo mana albishir ba mu ba da tukuici ba don haka tukuicinki na 'yantar da ke to murnar da na yi har ma na ba da tukwicin labarin aihuwan annabi na ‘yantar da wacce ta kawo mini labarin ita baiwar tawa to wannan murnar lokacin da na yi ɗan wannan lokaci na wannan ranar to shi yasa duk wani rana irin wannan da aka haifi annabi domin an haifi annabi ran litinin ne to duk ranar litinin sai an sauƙaƙe mini azabar da ake mini a wutan jahannama shine wani malami aiki cewa إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبر يداه في الجهيم مكلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يكفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا إن دي كافري كمان أبو لهبي da aka saukar da tabbace da abi lahabin wa tab ma agni anhu maluhu wa ma har karshe aka saukar masa shi da matarsa ummu jamilin in har ya mutu yana kafiri Allah ya faɗa mana qarar a alqur'ani sai isla naran zatal hajin wa mar'atuhu Allah ya ce da matarsa da shi za su shiga wuta sannan hadisi ingantacce yazo ana saukaka masa azaba duk ranar litinin a kwana bakwai kowane kwana bakwai kwana ɗaya kuma sanadin saukaka masa azaba don murna farin ciki da aka haifi annabi lokacin da aka zo aka isar masa da labari to ina zatanka ga mutumin da tsawon rayuwarsa yana son annabi mu abin da muka sani abu dalib tsawon rayuwarsa masoyin manzon Allah ne tsawon rayuwarsa ya kare annabi ya so annabi bai ga wani abun gani gabansa kamar manzon Allah ba shi yasa ran da Qurayshawa manya suka zo wurinsa akan suna ba shawara ai annabi ai ba shi ya haife shi ba idan yana ganin annabi na da kyan sifa na da kyan kaza kaza ai a garin akwai wasu yara samaruka kyawawa in akwai abin da annabi ke kare masa dai na karfi bari su dauko dan utubatu su bashi shine walidu ya rike ko hishamu ya rike a maimakon muhammadu yace musu yanzu ne in dauki dana dan dan uwana in ba ku ku kashe ku kuma ku dauko dan wani a cikin ku a garin nan yazo in rike muku shi kusa abin da kuke yi kwa to haka ba Abu Talib ya ta kula da manzon Allah in har mutum ya so annabi na rana daya na lokaci daya wannan son ya sama masa saukin azaba a kowane ranan da yayi wannan son to ina ga wanda tsawon rayuwarsa masoyin manzon Allah ne ko maganar tauhidi su ahlul bait iyalan gidan manzon Allah abinda aka rawaito ta wurin su shine ya mutu da tauhidi kuma ko ba komai mu muna kyautata zakan haka kuma ni fahimtar da nayi ni ban ga wani abu wanda ya zamo abun damuwa in Allah ya dauki Abu Talib babban annabi ya sa shi gidan aljanna ba to menene a ciki menene damuwan ku to wannan dai waƙiya da ta abu kenan a waje har mutane suka dauka ma ko sa in sa nace a'a ba sa in saki ba an zo ne ana tattaunawa game da wani abu na fahimta na addini kowa ya rike fahimtarsa ni har yanzu ba wanda ya ture mini wannan fahimta kuma ina so kar a ture mini bana ma bukata a ture mini duk abin da zai sa wani abu ya taba abin da annabi yake so bana da sha'awarsa dan nayi imani da Allah annabi yana kaunan Abu Talib Abu Talib yana kaunan manzon Allah to ni ku duk abin da ya shafi annabi da iyalan gidansa to anan na kai karshe a rayuwana to Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yake cewa qarqarar min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun linnas هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين wani mawaki na annabi da ya tashi yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa anta habibullahi jalla jalaluhu wa aulaka ma aulaka ghayra mushariki ya rasulullahi kai ne habibullahi kai ne masoyin Allah Allah da shine jalla jalaluhu wa aulaka ma aulaka ghayra mushariki da Allah ya tashi zai baka abu to ya baka ne ba tare da ya ɗauki wani ya bashi irin abin da ya baka ba jama'a kowa ya so annabi in yana so ya samu dacewa wajen Allah wallahi in ka rasa annabi da iyalan annabi ka rasa komai duk abin da ka samu wallahi baka samu komai ba wani mai yabon manzon Allah yana cewa wa ma faqadal qafuna misla muhammadin habibu ila ila ilahil arshi zatil afadil yana cewa duk abin da magabata suka rasa in akwai abin da za ce wani ya rasa kaza su wani ba su samu kaza ba mutanen da ba ba su kaza ba to ba su rasa wani abu kaman a ce ba su aka ba wa annabi Muhammadu ba abin duk da kowa ya rasa to da sauki in dai bai rasa annabi Muhammadu ba da haka kowannen mu ya kankame kaunan annabi da iyalan gidan manzon Allah duk abin da ka rasa shi kokari a ce to ka rasa komai to ka samu manzon Allah Allah mun gode maka da ka wato ba mu son annabi wato magabata tun da ne abubuwa da yawa suka yi ta faruwa ainihi hasadan tun daga cikin dangi ne tun daga cikin dangi ne abdumanafi ƴaƴan da ya haifa ya haifi ƴaƴa kamar haka kamar yadda mai waƙe yake faɗa abdumanafi qamarun baka'i auradu auladuhu arba'atun ula'i muttalibun wa hashimun wa nawfalu wa abdu shamsin an ce abdu manaf ya haifi yaya hudu akwai muttalib akwai hashim akwai nawfal akwai abdu shams to shi sai na rasulullahi a cikin wannan zuriya hudun ya fito ta wajen hashim ne to kuma mutanen makka salsala salsalan wasu wani ta wajen banu nawfal ne wasu wani ya fito ta wajen abdu shamsin ne to haka dai suka rarrabu to saboda haka sai ya zama irin wannan ƴan ubancin ya dinga tasirantuwa har aka aiko annabi sai Allah ya tashi ba da annabci a cikin Banu Hashim to saboda haka zuriyan gidan da ba Banu Hashim ba sai suka tisa annabi gaba su suka yi ta wahalar da manzon Allah kar ka dauka da aka aiko annabi wai daga wani gari ne aka yi ta wahalar da manzon Allah da kaji an ce yana sallah akan dauki tumbi na macaccen jaki a watsa masa a kansa ba baki bane suka yi masa haka dangi ne wanda yana da dangantaka da su na jini wanda kakaninsu ɗaya da kaji an ce ana zuba masa tsayoyi in zai je yayi ibada dangi ne wanda yana da dangantaka da su kuma abu wato abun mashirabi mashirabi ne mu mun rike inda muke sha ta wajen waɗanda suka fi ba da ƙarfi wajen girmamawa da nuna muhimmanci da kammama sha'anin annabi da iyalan gidansa to kowa ya rike abin da yake gaishe shi masa dare amma kada mu yi fada ai fahimta fahimta ne mu abin da muka fahimta kenan ka bar mu akan fahimtar mu a irin wannan shi yasa muka fahimci maulidin annabi ya inganta ai domin ai tunawa da haihuwar annabi ne kai kuma kai ka fahimci maulidi ba ce ba sai ka rike fahimtar ka ba a irin wannan mu muka fahimci idan aka yi sallan farilla a masallaci a ce salatin annabi goma sai mu ce sallallahu alaihi sai mu yi kai ka ce in an yi sallah kowa ya yi nasa salatin da addu'a ya tashi ya tafi ka rike fahimtar ka ya rike nawa a irin wannan kai a fahimtar ka da na magabatanka kai ka fahimci idan an je makabarta aka yi biso wai ba za a yi jam'i a yi addu'a wa mamaci ba mu kuma muka ce ka ce ba a yi muka ce to a ina aka hana domin idan ka ce ba a yi sai mu ce wa ya hana a ina aka hana in ka ce ba kyau sai mu ce ta yaya waye hana a ina aka hana ina ce an yadda ayi addu'an ba dai an ce ayi addu'an ba ina ce dai ba a hana addu'a ba a ai kowa yayi nasa to kai kai naka ni ka bari zan yi ni da mala usaini da nawa da nawa ba dai addu'a aka ce ai ba ai mun yi addu'an da abin da ake so ayi addu'a to fahimta a addini haka yake sabanin nan yana nan amma ba a son fada ba a son tashin hankali annabi wanda wani masaninsa mawaƙinsa yake cewa zakiyun taqiyun min arumati hashimi zakiyun wa huwa nurun fi sulalati adami haka ba wani waƙi manzo Allah yake faɗa Imam Al-Fazazi yace tsarkakikke ne sannan taqiyi ne min arumati hashimin ainihin sa kuma banu hashim ne kuma a tsarkake yake zaka annabi ya tsarkaka wa huwa nurun fi sulalati adami tun lokacin ma bai zo cikin irin wannan halitta ta mutu jikin dan adam ba tun yana tsako na dan na adamu yake a tsarkake to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake Allah kara mana son annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a mu dai ina da jan hankalin mu duk wanda yake fahimta na yayi da abin da na faɗa ba mu da kaman manzon Allah mu kankame son annabi mu kankame kuma kauna da girmamawa da kishin ahlul baiti idan ka matsa kana wannan bayani sai mutane zai wani dan shi a ni ba dan shi a bane ni da dan dariƙa ne dariƙan tijaniya ba na shi'a ni dan dariƙa ne amma idan magana na son annabi da kare mutuncin annabi da iyalan gidansa to in akwai gaba da shi'a to ina gaba da su amma ni ba na shi'a amma son annabi kare annabi da mutuncin annabi da iyalansa to aini fiye da ma shi'a a nan nake amma ni ba dan shi'a bane karka da min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun lin nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin Allah madaukakin sarki yana cewa a tarihohi iri iri labarai Allah ya bada a wajaje da dama a alqur'ani game da al'ummatai da suka zo kafin mu da kuma annabawan da ya aika wa al'ummatai nan sun amsa da awan waɗanda suka amsa sakamakon su Allah ya gaya mana waɗanda suka ƙaryata an halakar da su Allah ya ba mu labari to Allah yana gaya wa sahabbai yana gaya mana ne mu yi tafiya a bayan ƙasa za mu ga ƙarshen masu ƙaryatawa Allah annabawansu ƙarshen ba daɗi fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun lin nasi Allah madaukakin sarki yana cewa haza wannan alqur'ani bayanul linnasi ya isa bayani wa mutane wasu suke cewa da aka ce haza isharatun ila ma taqaddama min amrihi wa nahyihi wa halaku adaihi wato nuni ne ga abin da Allah ya ambata nan baya game da umurnin da yayi ta badawa yace ayi da kuma hani da yayi ta faɗa yace a hannu da yadda ya halakar da kafirai makiyansa ko suke cewa haza ana nufin wannan alqur'ani ne to mu dauka alqur'ani ne bayanul linnas wannan qur'ani abinda Allah yake kawowa ya isa bayani bayanan da Allah yake yi wa mutane ya ishe su ya wadatar da su wa hudan wannan qur'ani shari'a ne daga bata wa mau'izatan sannan qur'anin nan wa'azi ne amma sai gawa inji Allah lil muttaqina ga masu tsoron Allah wala tayyinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin wannan aya kuwa Allah yana ambata wa mutanen wato mutanen sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne waɗanda suka je da shi wurin yakin Uhud abin da ya faru an ce da aka yi yakin Uhud din aka gama yaki aka dawo gida to abofaya yayi razata kamar yadda na faɗa sahabbai an musu raunuka da yawa sahabbai sun samu rauni a jikinsu da wanda aka sara da wanda aka soka da wanda dai ya ji ciwo kowa ga miki a jikinsa wannan abu ya wato ɗaga wa sahabbai hankali kuma abin da kafiran ƙureshi suka yi musu bai musu daɗi ba to kamar yadda na faɗa ba a yi gwarzo mai gwarzantaka da rashin tsoro kamar annabi muhammadu ba da aka dawo daga wajen yaƙi tare da ga sojojin annabi sun samu raunuka da damansu shi kansa jagora jagaban ma sayyidina rasulullahi an yi masa rauni da ya kamata a yi ta jinya ne na raunukan da aka samu a wajen uhudu wajen ma'araka na uhudu amma duk da haka bayan an dawo kwana ɗaya kawai aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da mai tafsiri ya faɗa yace da aka dawo fashtadda zalika alal mu'minina fa anzala wa hassa sallallahu alaihi wasallama bi talabil qaumi ma'a ma asabahum min alqarh yani aljirah wal qatl wa kana qad qutila min al-ansari 70 rajulan wa min al-muhajirin khamsata haka mai tafsiri ya faɗa mai tafsiri yake cewa tare da raunukan da aka samu sayyidina rasulullahi da gari ya waye sai ya ce duk wanda ya je ko ya ji ciwo annabi ya ce yana kiransa yana gayyatarsa aka hadu a kofar gidan manzon Allah annabi ya ce to kowa ya hau abun hawa a dauki surar da a sa wa dawakai a kama hanya a bisa farai yaki bai kare ba ba za mu kyale su ba annabi ya kwaɗaitar da su shine wa hassa sallallahu alaihi wasallam bi talabil qaumi annabi ya kwaɗaitar a je a bi bayan su su kafuran qurayshawa ma'a ma asabahu min alqarhi tare da abin da ya samu sahabban nasa na raunuka a cikin jikunansu da kuma karkashe musu ɗan uwa da aka yi domin mutanen Madina kawai lansaru mutum saba'in aka kashe a cikin muhajirai waɗanda suka zo da annabi daga makka suka da madina mutum biyar aka kashe kuma a kashe kashen da aka yi nan ya ishe ka har kisan ya shiga gidan manzon Allah domin an kashe wa annabi babbansa shine Hamza wanda Hamzan nan da shi da baban Annabi ubansu ɗaya ƴaƴan Abdul Muttalib ne kuma wacce ta shayar da Hamza ita ta shayar da Manzalla an ce daga cikin nono nono na matan da Annabi ya sha akwai wata mata da ta shayar da Annabi Hamza ma ya sha nononta dan haka dan uwan Annabi ne ta wajen shan wani nono daga cikin nonon da manzon Allah ya sha kuma babban manzon Allah ne shi yasa ma bayan da aka yi yakin Uhud din da aka kashe Hamza Hamza yana da ƴaƴa mata guda biyu shi sayyidu shuhada'i sai aka shawarta annabi aka sha aka ba annabi shawara dan ya rage wa kansa jin zafin mutuwar Hamza hankalin annabi ya tashi game da kashe Hamza sai aka ce ya rasulullahi ko za ka auri ɗaya daga cikin ƴaƴan Hamza babban kan nan da aka kashe a Uhud to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara to sai masana suke cewa ya rasulullahi ka ce duk macen da ta shayar da mutane to sun zama ƴan uwa na shayarwa don haka wacce ake so ka aura din nan cikin ƴaƴan Hamza to ai shi Hamzan wacce ta shayar da shi kai ma ka sha nononta don haka a koyarwar da kai mana ba za ka auri diyar Hamza ba domin Hamza da kai kun sha nonon mace guda to wannan shi ya hana annabi bai auri ƴar Hamza ba an kashe Mus'ab ibn Umair wanda shine farkon malami na Qur'ani da Annabi ya tura wa mutanen Madina shi yasa mutanen Madina suke kiransa Muqri'u an kashe ga su Abdullahi dan Jahl an kashe sahabbai gaggagaggan sahabbai ya ishe ka ne mutanen Madina lansaru mutum 70 aka kashe to shine sai aka saukar da wannan aya lokacin da Annabi ya hada kan sojoji akan su bi bayan kafiran shine Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu ya ku sahabban manzon Allah waɗanda kuka je wajen yakin Odu tare da shi kada ku yi rauni kar ku yi bakin ciki ma'ana kada jikin ku ya sanyi saboda kashi adadi masu yawa a cikin ku kada jikin ku ya sanyi saboda raunukan da ya same ku kada ku yi bakin ciki dan an kashe adadi mai yawa na ƴan uwanku sahabbai kar ku ji kar ku yi haka wa antumul a'launa in kuntum mu'minina Allah yake cewa ai ku din ku ne kuke sama ku ne madaukaka akan kafirai tunda yake ku ku mu'mine ne malamai suka yi ta maganganu akan wala tahinu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wasu suke cewa Allah yana gaya musu ne kada ku yi rau kada ya zamana nan gaba in za ku fafata ku tuna da abin da ya faru da ku a Uhudu jikinku ya sanyi ku kasa fita jihadi da ƙarfin jiki kuma Allah ya hana in za a je jihadi a ga mutum yana kasala kasala ana so a tafi jihadi da ƙarfin jiki sannan kar ku yi bakin cikin ƴan uwanku da aka karkashe domin ai ku waɗanda aka kashe muku dukkan su suna gidan aljanna dama annabi ya gaya musu kafin ma yakin ya gaure yace qatlakum fil jannati wa qatlahum fin nari in ku aka kashe aljanna za ku shiga in su kafiran aka kashe mushrikan wuta za su shiga kuma wa antumul a'launa ai ku ku ne kuke al'a'launa kuke sama ma'ana galaba naku ne nasara naku ne ƙarshe mai kyau naku ne in kuntum mu'minina in ku mu'mine ne na gaskiya ko da yake an rawaito wani zance daga wajen Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace lokacin da wato sahabbai suka rushe suka tarwatse a filin Uhud lokacin da ake yaki Khalid dan Walid ya so lokacin da sahabban suka suka bi aka watsi ana ta bin kafiran kuma shedan ya yada an kashe manzon Allah annabi ya hau kan dan gefen dutsen nan na Uhud ya tsaya yana ilayya ilayya ibadallah ana muhammadur rasulullah ku zo ku zo bayan Allah gani ni ne annabi muhammadu manzon Allah to shine Abdullah dan Abbas yace Khalid dan Walid ya hango inda annabi yake kuma babu masu kariya wa annabi da yawa to shine sai Khalidu ya taho da wasu sojoji akan dawakai sojojin mushrikai suna so su hau kan dutsen nan su je su samu annabi a inda yake to shine har aka ji annabi yana addu'a yana Allahumma la ya'luhu alaina Allahumma la quwwata lana illa bika ya Allah ubangiji karka ba su dama su hau dutsen nan Khalidu da sojojin nan na mushrikai su zo inda muke nan Allah ba mu da ƙarfi kai ne ƙarfin mu to shikenan ko kafin lokaci sai ga kuma sahabbai da yawa suna ta tuttuɗowa aka zo wannan kan tudun inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kuma waɗanda da abun harbi a hannunsu sai suka yi ta ruwan kibau wa wannan mushrikan da Khalid yake tare da su suke so su je su cimma annabi to shi kenan aka yi musu ruwan kibau kamar yadda tafsiri ya faɗa fasaba nafarun minal muslimina ramatun fasa'adul jabala wa ramau كيل المشركين حتى انحزموا وعلى المسلمين الجبل to shine sai wasu jama'a daga cikin musulmai suka yi sauri suka je suka hau kan wannan dutsen inda annabi yake inda yake ilayya ilayya ibadallah ana muhammadur rasulullah suka hau wurin da suka hau kan dutsen suka dauki abun harbi suka dinga harbin su mushrikan da suke kan dawakai suna so su hau su same su hattan hadamu har mushrikan suka watse suka tarwatse to shikenan da suka tarwatse wa wa alal muslimin aljabala su ko musulman sai suka hau saman dutsen inda annabi yake to nan wajen da Allah yake cewa fala tahinu wa la tahzanu wa antum alawna ibnu abbas yace kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ai ku kuke alawna kuke sama to ibnu abbas ya fassara saman nan da dan tudun dutsen nan da annabi ya hau to ibnu abbas yace wannan dan tudu inda annabi ya kira musulmai aka zo aka kewaye shi to nan Allah yake nufi a wannan waje kamar yadda Abdullah dan Abbas ya faɗa fala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin a takaice dai ku musulmai muminai ku ne kuke sama a koyaushe kafirai suna kasan ku domin halin da kuke ciki tunda ku muminai ne ya fi halin da suke ciki tunda su kafirai ne kuma in ma aka yi yaƙi ku musulmai in ku aka kashe to kun samu admission ne kun samu kyakkyawan kamar wani certificate na shiga gidan aljanna ne su kuma in su kuka kashe wuta za su shiga domin ku ne kuke kan gaskiya su suna kan ƙarya ku kuke yaƙi akan ɗaukaka addinin Allah su suna yaƙi akan son zuciya wa antum launa kuma ƙarshe mai kyau naku ne dan haka ku ne a sama wala tahinu wala tahzanu wa antum launa in kuntum mu'minin to Allah muna roƙonka alkhairi Allah muna roƙonka ni'ima Allah ka yabe mana kurakuran mu Allah ka ƙara wa sahabban annabi daraja Allah ka ƙara mana ƙaunan manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah ka kashe mu akan son annabi da ahlul baiti da iyalan gidan manzon Allah dan alfarma da darajar annabi Muhammadu wallahi jama'a bari ba ku wani fa'ida idan kuna da bukata ku kama kafa wajen Allah da annabi da iyalansa wallahi Allah zai yi muku Allah ka ƙara mana kaunan annabi Muhammadu Allah ka ƙara mana kaunan annabi Allah ka gyara mana Najeriya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin